ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا هذا وتر شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولا لدلي هدو da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ishirin daidai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan malam ya ce wa fi hadithi ubada ta tawil ya zo a cikin da hadisin ubada ibn sabit sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito hadisi mai tsawo a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qur'ana lalle alqur'ani mai girma ya ti sahibahu fil qabri yana zuwa wurin mai shi a cikin kabari fa yaqulu lahu sai alqur'ani ya ce mashi ana alladhi kuntu usiru laylaka ni ne wanda na kasance ina hana ka kwana da daddare mana ni ne wanda kake ta karantawa ba ka kwana in dare yayi so gani wa uzmi unaharaka kuma ni ne wanda nake sanya ka kishirwa da rana wa amna'uka shahawatika kuma ni ne nake hana ka sha'awoyinka gaba daya wa sam'aka kuma ni ne wanda nake hana ka sauraron komi wa basaraka kuma ni ne ganinka wanda nake hana ka ganin komi fasatajiduni min al-akhilla da sanna zaka same ni daga cikin amannai da zaran ka zama makarancin alkur'ani ko baka haddace ba indai kana yawan karatun shi to ka zama abokin ƙur'ani ka zama aminin ƙur'ani kamar yadda ake amini na mutum da mutum ko to da zaran ka zama to kullum sai ka yi karatun alƙur'ani ko da sahi ko da rana ko da murice ko da daddare ko tsakiyar dare to ka zama abokin ƙur'ani ka zama aminin ƙur'ani tsaraka alƙur'ani zai cewa za ka same ni mafi alheri daga cikin amannai su ne al'akhillau yau mai idin ba'aduhun li ba'adin aduhun illal mutaki amannan juna masoyan juna abu kai Allah ta ce ranar kiyama kiyayya za ci duk wata amintaka da ba yi ta da Allah ba to ranar kiyama za ta koma kiyayya sai dai ta masu tsoron Allah to ƙurani zai cewa ba sa ta jiduni da sanne za ka same ni min al'akhillahi daga cikin aminai khalilar sidikin amini na gaskiya ka san aminai kala-kala ne akwai wanda yake amintaka da kai saboda abinka ko saboda matsayinka ko saboda wadatarka ko saboda wani abu da ke gare ka shi yasa ya kulla amintaka da kai amma a zuciyar shi shi abin abin da ke hannunka yake kallo ba wai ba ya mun tabba a wanda zaran ya wuce ka ya ga yayi ka to shi kenan ba mun ta sai ka zama barin shi in ba haka wata babi ko ya kama gaban shi da zaran ba ka da kenan aminta ta kare ko ba haka ba baraka duniya idan ta zama haka to al'amura sun lalace da ya zamanto za mu zanki zama da junanmu saboda daudar duniya saboda matsayin duniya to duniya ta lalace ka so mutum saboda Allah ka ga san Allah ka ga san annabi sallallahu alaihi wasallam ka so mutum saboda su to babu wani abu da ya kai shi saboda su ne waɗanda su kullum suna tare da mutum san Allah san annabi kullum na tare da mutum shi ba a talaucewa a ciki ba a tsaya cewa wannan matsayin da ke gare ka na masoyin Allah saboda shi nake son ka to kullum yana kuma duk wani abu da ka sani na lokaci ne yawa yana iya karewa ko kuma ni yana iya zuwa in wuce ka to kaga kenan dole in nemi ire-ire na kai na wuce ka na wuce sanin ka amintakan mu ba za ta zama ɗaya ba amma imani shi ke sa kaga yanzu ga shi nan dumin zanna saboda imani da Allah nan cikin mu akwai manyan mutane akwai matsakaita akwai ƙanana amma duk gashi mun zanna irin wannan zama Allah yake so hatta mun hita daga makaranta don muna son kanmu muna son junanmu kamar yadda makaranta ta tattara mu gaba da ku yawwa a nan akwai wanda ya fi ni daraja amma saboda imani ga ni yau ni ke magana kowa ya shiru yana saurari da yawa akwai wanda sun yi ni girma sun yi ni daraja sun yi ni matsayi sun yi ni kusanci ga Allah amma imanin ne yasa su ma su zanna su saurare ni suna so na yana son su to haka ake so ko da an fita daga makaranta haka to zaman to muna son junan mu muna kaunar junan mu ba dan wani abu sai dan Allah ba ana ka kai amintaka da wasu ba amma kaka ce dole sai masu irin rayuwar ka za ka aminta da su in ka haka nan ba ka kyauta ba in ka haka nan ba za ka sha daji ranar lahira ba wanda ya soyayya saboda dauda duniya matsayin duniya ɗaukaka ta duniya to ya shiga uku kuma kai kullum dan wahala ne wala ba za ka rabu da wahala ba yanzu ne ta ɗaukaka da matsayi da dole abu na duniya wucewa yake yayi ne ya wuce amma imani musulunci addini tsoron Allah shine ba a yayin shi shi ba dan yayi bane kullum akwai shi Allah ya kara mana imani kuma yas'adu sana alqur'ani hausama wa yas'alu lahu firashan sai ya roƙo mashi shimfiɗa ya tambaya ma ma'abucin alqur'ani shimfiɗar da za a shimfiɗa mai a kabarin shi wa bitharan ga shingida matala ce za a ɗaukuwa sa'annan kuma ga darar da za a shimfiɗa wa matalai shi ne dithar wa yau baro da sai a bashi umarni a ba alkurani umarni bi firashin min aljanna cewa ka je ka ɗauko mai shimfiɗa daga cikin aljanna in ya gaya ma Allah ce mutum ne na hoyo Allah ka bi ni sani ya cika ga ya can kwanta cikin kabari ina so a bayan shingida ta girma sai ma alkurani je cikin aljanna ka dauko mai shahida shi wa yasmina min aljanna da kuma kamshi na aljanna iskan aljanna mai kamshi Allah subhanahu wataala ya ce ha da shi kuma ka dauko mai ka kawo mai zanki shakar kamshin aljanna yana kwance cikin kabarin shi wannan bai kai girma ba akwai girman da ya kai wannan ثم يدفع القرآن سنة القرآن يتورى بقبلة اللحد أتجم واتو القبلة كبري معنى قبس من كبري فيوسع عليه ما شاء سيا القرآن سيا القرآن يبود أما ممتي أبود أما وجه القبلة كبر للادو مولا الكبري مكي muna misali jihar maradi kabari muke saboda kasan mu bata da kwari shi yasa muke yin kabari amma kasashen larabawa da ya kasa su tauri gare ta lahada ake yi in aka yi rami sai a sai gabacin kabarin sai a rarrake sai a tsira mamaci nan wurin domin kin an rami a yi da ya tsakiya to gefe daga gabas sai dai a tsira mamaci kasar ba ta rizgawa saboda taurin da ke gare ta mu kuma tana haka haka nan sai ta taushe mamaci shi yasa ake sa ya tsakiya a sa itace so idan haka haka nan sai dai a jira itacen haka ko gurgunan tsaye haka shi kenan same da ƙasa gina kabarin kanshi tashin hankali sau da taurin wurin to shi ake ce ma Allah to inda aka zaya shidin nan sai kabari ya buɗa mai abin da Allah ya so ya buɗa mashi mana za a faɗaɗa mai kabarin shi har ma ya yi garin nan girma gaba ɗaya ba ne garin nan ya ma yi ƙasar mu girma wannan da gaibu ne ba na bane da za ka sa tunanin ka baka sai to ko haka ce haka nan to makwabtan shi su kuma dai haka yi masa yaki nan duka ikon Allah ne Allah ya fa'alu ma yasha abinda Allah ya ga dama yake ko ba abinda yake gagaran Allah a wurin ka ne abu yake gagara amma shi wurin Allah babu gagarin nan sai ba ka iya a ce yanzu nan ne an buɗa mana kai ba kuma dinan muke dai an buɗa muku wato ai duri guda muke a kowa da wurin shi kuma kowa Allah zai buɗa mishi saboda babu abin da yake hita daga ikon Allah قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي ينبغي لقارئ القرآن يا كما تغمي كراتن القرآن أن يعرف بليله أسنشي ددرش إذا الناس ينامون إذا متعني سنة تقوانا ya kamata mai alkur'ani a san shi da dare ma'ana a gane yadda dare cewa lalle makaranci ne mutane na kwana shi kuma yana ta karatun alkur'ani wanda zai makaranta alkur'ani haka suke ko? yawa masu yin ma game da karatu alkur'ani haka suke yawa wasu sukan yi da daddare bayan isha'i su kai ko karhi sha biyu akwai mutanen da kullum sai sun sauke qur'ani akwai mutanen da kuma da an yi magariba makaranta ne kullum sama ga shekara talatin rayuwa kenan da an yi magariba shi kenan da an dawo daga masallaci aka zanna majalisa makaranta ne wannan ya karanta izi wannan ya karanta izi wannan ya karanta izi wannan sai sun kai wajen sha bin dare kuma samu an sauka shi kenan ba sauka ba kuma an san ina aka tsaya gobe sai a ina kuma gobe a komo haka haka ake ta yi sannu sannu Allah na ɗauke wasu da daidai daidai da daidai daidai Allah na ɗauka su suna koma wurin Allah kaga mutum sai ya koma lami lafiya wani na hari kuma ya kamata a san da ranar makarancin alkur'ani idan nasu ya na lokacin da mutane suke ta cuɗanya suna ta harkoki lokacin da ake ta harkoki ana ta kai da kawo ana ta zama ana ta hira ya kamata makarancin alkur'ani da ranar ma a san shi da karatun shi na alkur'ani wa bi samtihi kuma ya kamata a san da shirin na mai abin nan makarancin qur'ani shirin shi idan nasu ya hudu a lokacin da mutane suke ta hayaniya ake taba gauni ana ta dumumuwa iri iri da na zagin mutane da na girman mutane da na cin mutuncin mutane da na kwarai da na banza ana ta yi da ya kamata mai alkur'ani a ga yayi shiru saboda shiga sharaba shanu ne shigun shi guda ne yayi me ya gama da hayaniya me ya gama da surutun banza firke da abun fada firke da alkur'ani ya ya bi mutane a ta mugayen maganganu a kun shiga raka kowace zai san qur'ani ya tai uwa kuma ba ka gajiya da karatun qur'ani ya kuma gajiya da mugun dimi ka san wani zai ci kai ba gajiya da karatu amma mugun dimi ba gajiya da shi duk da nan karatu kake yi na kuma mugun dimi ne kake kaga ba yadda za a je kai shiru in kai shiru to sai kai wani daga kamara ban kai su kun sai ka gauri ya zo wurin ka sai ya sa ka dimi kai shiru saboda kana kana alhinin mutane da kawai ya zo wurin ka in ya gaida ka sai ya ɗan jaka da wani dimi ya ga kayan shiru ya ƙara daga yana dibe dibe ko sake wuri yake ba ka bara ba wurin mugun dimi ba ka bara wurin nadama ne kai ta tunanin wata rana kai za a kawo wani Allah ya samu dace wa bi huznihi kuma ya kamata a san da bakin cikin mai karatun alkur'ani idan nasu ya hakun ya farahun a lokacin da mutane suke ta dariya suna murna suna jin daɗi lokacin da mutane suka shiga cikin fara'a suna murna suna annashawa da karatun alkur'ani a gane shi da bakin cikin shi mana ku mutane hakun samu dama ku ta farin ciki kamar sako ya zo muku daga Allah cewa muku gafara ai wanda magabata haka suke magabatan magabata na da tabi'ai da can baya in ka so ka kana ta dariya su lahiya ci lahiya lau da ci halin sakuwa ka kawo ma daga lahira an yayi maka ce a wallahi kaza na samu ce to ai farin ciki ka samu kazan nan ka je ka yake alheri da shi shine farin ciki ba kai ta farin ciki ka rike abin ka aljihu ba sai ka yi aiki alheri da shi ce da yaron ka biya bukatun ka na rayuwa wanda yake cikin matsala ka taimake shi to sai ka yi murna amma ka sa ba aljihu ka rike ka zo kana murna to da haka yi da aka ce ma shine da da wannan abin za ka taya aljanna da wannan abin an maka gafara duniya aka baka ba kawai daga sahabbai da suka ci wani gari da ya ci ba mutane wasu na tawarna wani sai ya koma gehe na ta kuka an ci garin da ya ci an musulunci ya shiga garin ana ta kwaso dukiya an samu gari ma wani kuma yana ta kuka aka ce mai ana ta murna ana farin ciki ce to ya gane farin ciki kanai su ma waɗannan mutane ne saba ma Allah suka yi shi yasa Allah ya ba mu dama a kansu mu madarar da muka yi irin nasu Allah zai ba su dama a kanmu shine nake nadama wannan abu to ana son duk lokacin da ake murna to kai ka sassauta murnarka Allah ya sa mu dace wa qala wahib wahib yace qila li rajulin an ce ga wani mutum ala tanam aka ce mai wane dami ba ka kwana wannan sai kai ta karatu ka ta kai bacci fa qala sai ce inna ajaib alquran lalle abubuwan mamakin qur'ani a tarna naumi su suka tashi da kwana na ana kamar da tsuntsu yake tashi da abu haka su ma abubuwan mamakin alqur'ani suka dauke mai kwana suka yi sama da shi ko ya kwanta ba zai ba saboda mi kullun tunanin qur'ani yake saboda alkur'ani yana da abubuwan mamakin da har abada ba za su kare ba ba su kare ba sai dai ka yi iyakan naka ka taya ka kawai kuma ba za ka yi yawa ba za ka kai karshen su ba duk lokacin da ka kure kai bayani kai bayani daga inda ka tsaya wani sai ce shi kuma ya gano duk abubuwan da baka hudi ya gano wanda baka hudi ba to ka ba ka gani tafsirin alkur'ani ne mai girma saboda abubuwan mamakin alkur'ani wani za ka ganin ya yi littafi guda na tafsirin qur'ani to kaga abubuwan da ya zakulo ba su da yawa sai ka samu wani yayi guda biyu to kaga abubuwan da ya gano na mamakin qur'ani sun yi na wancan guda ɗaya din kuma wani sai ka ga yayi guda uku wani sai ka ga yayi guda hudu wani yayi biyar wani yayi shidda wani bakwai wani takwas wani tara wani goma wani sha ɗaya sha biyu akwai wanda ya tafsira alkurani ma wajen mujalladi ɗari yaya littafi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kuma ƙurani ne ake fassara maka saboda ababen mamakin ƙurani yawa gare su ba su da iyaka ko ba za su gushe ba malamai suna ta kwalbowa alkurani yadda kasan kogi ne yadda kasan teku idan an zo an yi ruwa cikin teku ba za ka gane an yi ba ko tarki nawa ya zo bakin teku ya yi ruwa ba ka gane ba don haka alkur'ani yake manzala shi yasa manzala ce wala yashba'u minhu ulama malamai ba za su koshi da alkur'ani ba su ji sun shashi sun koshi ba yi ba ba kamar da za ka ce to ka ji ka koshi ba Qur'ani da lokacin da kai tunani kai tunani kai tunani ka bar shi goban ka dawo zai kara gano wasu abubuwa kuma haka alqur'ani yake idan sayyidina Ali na cewa da ya ga daman ya fassara suratul Fatiha in ya fassara ta za a rubuta littattafan da shakki ma ba iya dauka suratul Fatiha wannan wanda za ka fassara ta cikin kasa ga minti daya alhamdulillah rabbil alamin ya gode godiya sun tabbata ga Allah rahmanir rahim Allah mai yawan kyauta mai yawan baiwa maliki yawmiddin ko minti ne ba ya kasu to shi yace yana yi mata tafsiri da ya so sai mata tafsirin da shi ma ba ya daukar tafsirin sai an kala da shakkuna to suratul fatiha kenan ina bakara haka alqur'ani littafi ne wanda ya ce to irin waɗannan abubuwan mamakin na alkur'ani su ne suka tafi da kwana na suka hana na kwana da na wada tunanin su shi kenan kayan in kare sai ka ga asuba ta yi ina ta tunani ina jin daɗi saboda ina ganawa da zancen Allah subhanahu wa ta'ala wa sahiba rajulun rajulan kuma wani mutum ya yi tahiya tare da wani mutum shahararri tahiya wata biyu falam yarahu na'iman bai taba ganin shi yana kwana ba da dare kullum ya warka sai ga shiga yanan zanne kasan sun mutanen da duk makaranta ne ba a kiran ka malami sai ka karanta qur'ani sai ka rike shi cikin zuciyarka zaka zaka zanna imamu shafi ya ce idan matsala ta zo mashi wata matsala wadda bai taba karanta ta ba bai taba jin malamai sun yi bayanin ta ba bai koyi ta wurin malamai ba wani sabon abu ne ya na addini in bai san hukuncin shi ba yace zanne yake basa kujera har asuba sai ta yi tun daga fatiha an min aljannati wan nas yana ta kallon ayoyin alqur'ani wannan hukunci na kamata wata aya ta dace da shi sai asuba ta yi kuma kaga fi sabilillah dan Allah ne zai ba in sai ya tai ya faɗi hukunci a ce to ga ga albashi fi sabilillah ba ta hana idanun shi kwana ka san ba san Allah me ke sa wannan Allah ya kara mana sun shi. Faƙala sai ya ce mani mali, me ya same ni la'ara ka na'iman ba da garin ka kana kwana. Ƙala sai ce ina ajaibar Qur'an, lalle abubuwan mamaki na Qur'ani a kwana naumi sun tashi da kwana na. Na ruju min ujubatin ba zan yi ta daga wani abun mamakin ba illa waqatun fi ukhra sai na fada cikin wani. Ina karewa sai in ga wani abun mamakin kuma gani. ni alkur'ani bai gaya mun ba ba abinda bai gaya mun ba abinda ya rabu alkur'ani mai girma duk wani abu da ka sani na addini na duniya duk qur'ani ya mana bayanin shi qala ahmad ibnu abil hawari ahmad dan abil hawari yace inni la aqra'u alqur'ana lalle ina karanta alqur'ani wa anduru fihi ayatan ayatan kuma ina nazari a cikin shi aya aya aya bayan aya fayyata hanyar akali ya ce sai hankali na gigici ce imoci wa yau jibu sai in yi mamaki min hufadul qur'an daga makarantar alqur'ani mai girma kaifa yahnihim an-nawm yaya kwana yake yin dadi gare su ina mamakin makarantar alqur'ani yadda suke kwantawa su yi kwana kuma su yi kwanan mai dadi aw yasahu ko kuma yaya aka yi ya ishe su an yashtaghilu bi shay'in min ad-dunya a ce sun shagaltu da wani abu na duniya ce ina mamaki Allah ya bani alqur'ani kuma a ce har na samu daman ma ta hira neman wata duniya ko shagaltuwa da wata duniya wa hum yatluna kitab Allah alhali kuma suna karanta littafin Allah aya dubu shidda ba ba aya shidda ba ce ba aya dubu shidda ba a san ba kyautar Allah ba alkur'ani Allah ya baka shi da zan yi karanta shi da zuciyarka yana nan babu wanda ya sai goge maka shi a san sai Allah ce an baka daman karance shi gaba daya ka karanto shi kowane lokaci ko kwana kake aka tada ka idan ana karanta mana wani abu zai ga mutum ya karanto aka cewa za ka ɗan diba wurin ka zo ka samu wani kalmomin alkur'ani gaba ɗaya me aka fara da shi alif alif nawa ne cikin qur'ani duka Allah ya bashi ya san ko guda nawa ne cikin qur'ani harafi na biyu shine lamu alhamdu al lamu ko shi ma duka ya san kwana nawa ne sannan ha ha sabi ko har ƙarami ya san ko guda nawa ne cikin ƙur'ani sannan mimun min jayi ya san guda nawa ne cikin alƙur'ani duka duka Allah subhanahu wataala ya bashi harfin alƙur'ani guda 28 din nan ya san kowane ƙwara nawa ne cikin ƙur'ani kasan sai Allah yace yana mamaki a ce mutane suna karanta littafin Allah kuma su zo su yi ta kwana a sai ma an tara su ku tashi kai ga aiki gaban su to da kamata a ce su yi ta aiki dare da rana ana innahum law fahimu yace kai waɗannan mutanen da dai sun fahimci ma yatluna abinda suke karantawa wa arafu haqqahu kuma da sun san haƙƙin abinda suke karantawa wa talazzadu bihi sa'annan kuma da suna jin daɗin karatun Qur'ani wastahmil munajata bi kuma suna jin zaƙin ganawa da Qur'ani ladaba anhum an-nawm da kwana ya tafi ya bar su me yasa farihan ko farahan saboda farin ciki bi ma ruziku da arzikin da aka ba su kaji da a ce mutane suna fahimtar karatun alkur'ani kuma sun san haƙi kuma suna jin daɗi shi ne abu laziz abu mai daɗi ƙur'ani to daɗi gare shi musamman in ka samu wanda ya iya karatun shi Allah ya ba shi murya mai daɗi to shi kenan sai ka ji kamar in dai kana da imani in dai zuciyar ka tas take in dai wankakka zuciya gare ka to za ka ji kamar kana shan wani abu mai zaki ƙur'ani daɗi ke gare shi ya ce to da haka suke da ba su yi kwana ba saboda mi saboda murna saboda farin ciki farin ciki ne na dindindin ba farin ciki ne na yau ba shi kenan ka sa akwai farin ciki na yau ko na yau da gobe da da yau da goben ta wuce shi kenan farin cikin da kai yau da goben to ban da gobe za ka yi shi misali aka baka wata katuwar kyauta kana da wani dan bazaccen gidanka haka daki daya da walo da ɗan hili haka kenan sai wani ce ya baka gida mai ainihin ɗaki uku da walo kuma kowane ɗaki da magewaya kuma ga hili cikin gida ya za ka yi za ka yi barin cikin yau da gobe to ban da gobe za a sami kanan barin cikin ba ya kare ka gode ka ji daɗi amma ne farin cikin da kai yau dan yau ba za ka yi kwana ba kwanan baya ɗaukaka saboda jin daɗi ka juya nan ka juya nan in ka kwanta nan ka yi shiru ka ko dawo nan duk murna ce mutum ya tashi ci kam yanzu gida ka zano ne murna kawai sai manan ta leko ta ce laya kake ta sabbatu sai ta lallashe ka ba ka iya kwana kuma ko bai zama ba za ka yi kwana ba ko maganin kwana ka sha ba ka yi shi so da daɗin ya yi yawa ko kuma kana da haushin aikin haji ka ma haƙura shi kenan kawai ka haƙura da ya ka ta aikin haji kawai sai aka ce ba ai wane ya biya maka ya za ka yi kai murna kai farin ciki kai ji daɗi ba za ka yi kwana nan ba to babban abu gaba daya a ce an baka wata kyakkyawar yarinya shi kenan nada ƙarshen warin ciki kenan a ce ai an ba ka ita ya za ka shi ko ba ka taba wuri ba ba ka taba wanka ba nan za ka wanka da ita ya za ka shi na matasa waɗanda ba su yi aure ba ku dole da aka barku ya kuke shi فأما من كان معه القرآن وأما وندى القرآن يكسن شيء على شيء فنام عنه بالليل ألم آه ba da mana ake ai akwai akwai na gaban mana akwai magabatan mana fa amma ban kana ma alqur'ani amma da alqur'ani ya kasance tare da shi fa nama anhu bil layli sai kwana bai karanta alkur'ani ba walam ya amal bihi bin nahar kuma bai aiki da alkur'ani da rana fa innahu yartasibu lahu khasman yawm alqiyama alkur'ani zai yi tsaye yayi rigima da mutum ranar alkiyama yutaribuhu bi huquqihi alkur'ani zai neme shi da haƙoƙin shi allati dayya'aha wadanda ya tozartar da su kaji saboda kan an baka karatun alkur'ani to an gama kada aiki ne ba an gama kada aikin da babu hutawa a cikin shi sai ka daki da rana ka karanta shi daddare ka karanta shi kar ka zamanto daga cikin waɗanda suka kaurace ma Qur'ani ba su karatun shi ba su sauraron shi ba su taimakon ba su taimakon masu karatun shi ba su taimakon masu neman karatun shi kenan to dama in ba in ba za ka karanta ba in ba za ka saurara ba to ka zanki ganin darajar masu shi da masu neman shi almajirai ka zanki ganin darajar su don kai haka baka kaurace ma Qur'ani ba kana kusa da shi amma kai ba ka karantawa ba ka saurari ba ka ganin darajar masu shi ba ka ganin darajar masu koyon shi to me kake so kai rai Allah ba yayi mu ne dan Qur'ani wallahi Allah ya mu dan dan mu karanta Al-Qur'ani mu san shi to ko ne ba samu ba. kenan kaga masu sanin shi masu neman shi in suna burge ka kuma kana da zuciya ko da baka da kana ta tunanin radda Allah zai baka dama ka ga kayi mu Qur'anin nan hidima ga waɗanda suke koye shi to kana tare da Allah kana tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan dan Allah ya baka shi da ka iya karantawa ka zo ka ji alqur'ani cikin dakin ka sai dai an kwana biyu ka kakkabe shi ka shayi shi ka shi kuma ka iya karantawa a ce rana ta yi ta wada ba karanta ba me kake yi ko a ce ka kwana biyu baka karanta ba ko sati daya baka da lokaci kana da lokacin koyi amma baka da lokacin karatun littafin Allah subhanahu wata'ala mai albarka wanda Allah ya yi ka ne saboda shi kuma baka kunna ka saurare shi ba cikin gida baka saurare shi ba cikin mota baka saurara ba shagon ka baka saurara ba ofis ɗinka baka saurara ba to me kake so a rayuwarka kakka yarda ka zama cikin mutanen da alqur'ani ranar alkiyama zai jayayya da shi mutanen da manzo Allah zai cewa lalle waɗannan mutanen nan sun ɗauki alqur'ani abin kauracewa kakka yarda ka zamanto cikin waɗannan mutanen da manzo Allah zai gwada ma Allah su روى أحمد من حديث سمرة أحمد يروي عن حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا من ذا الله يا جوان متم أتجم قوانش مستلقيا على قفاه يا يكون تاكا أكاكي شيئا ورجل قائم بيده ga wani mutum yana tsaye ga hannun shi fihirun akwai wani katon duci aw sakhratun ko kuma katon duci duma na su dai guda daya wa yashduku biha ra'sahu sai ya rotsa kan wannan mutunan da ke da ya rairan mutunan da ya zo da katon duci gingimin duci kawai sai ya buga mai shi ga kai kan ya wace wa yatadahdahu sai kan in ya wace sai ta gangarwa kamar yadda ka san abu saman duci haka yana gangarwa in ya hako za ka rizan ki gangarwa iya kwankwace bai za da haka ya ko gabu idan mutumin ya tsaye domin ya kama shi wanda ya bige shi din adara su huka makana sai kan nashi ya koma kamar yadda yake kuna ganewa ma'ana ka rotsa kan duk ya wace yana neman dai gangare gaba ɗaya kowane ya kama gaban shi mutum in ya je ya dan kakkamo ya tattara sai kan da kan shi ya koma da sarauta Allah wa yasna'u bihi mithla zalika haka za ya ta aikatawa da shi cikin kwanan da manzo Allah ya Allah ya gwada mai rahama da azabar da Allah yake ma mutane manzo Allah ya wani kwana mai tsawo tsawo ke ga kwanan manzo Allah ya gaya masahabai duk ga abin da aka yi sau da su annabawa kwanan su kwana ne na mi mawarkin su mawarkin gaskiya ne duka to abin da suka gani to kamar sun gan shi ne da idanun shi ba kamar kai ba in kai da abin da ka gani yana iya zama gaskiya kuma yana iya zama ba gaskiya ba to yana zama gajiya ce ka gaji ne shi yasa kake ta yayi yayi ku kuma ba gajiya ba ce haka nan ne sunan imani na wahayi abin da gani cikin kwana tamkar wahayi ne kamar da kamar suna balki haka musu shi sa'annan kuma kai kana iya mafarki saboda ka damu da abin yau tun da kana son kudi zai kai ta mafarkin kudi saboda ka dama aure kake so shi yasa sai kai ta ganin yan mata cikin kwananka abin da ka damu ne ya shiga zuciya ka shi yasa sai kai ta gani su kuma annabawa dukkan abin da suka gani haka nan ne haka yake yadda suka gan shi cikin kwana to a zahiri ma haka yake to kai kuma Allah subhanahu wataala yana iya cika ma burinka da ka gani cikin kwana kuma Allah subhanahu wataala yana iya bi abin yana iya zama ba haka nan ba domin kai shaidan yana iya wasa da kai amma annaba Allah ya kare su daga shaidan shi yasa to Adam sallallahu alaihi wasallam cikin kwana ya gaya masahabbai cewa ga wannan mutumin da ya gani ana ta mai haka ana rotsa mai kai dukkan ya kwamface ya wace ya zama guntu guntu idan ya je ya tattaro kan sai kan ya koma da kanshi fasara anu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya game da wannan wane ne fakila da musa aka ce mashi hada rajulun atahu Allahu alquran wannan wani mutum ne da Allah ya bashi kyautan alqurani fa nama anhu billayl sai kwancin shi da daddare ba ya karatun shi makarancin qur'ani ne yake rotsa makai fa kaji masu ba mu ana ba su in ji ba wushi to bai daraja cikin mutane a duniya kuma ga can ana ana gana mai azaba saboda Allah ya bashi Qur'anin bai yi aiki da shi ba walam ya'mal bihi bin nahar kuma bai yi aiki da Qur'anin da rana ba fa huwa yuf'alu bihi zalika to shi haka za a yi ta mashi ila yawmil qiyama kullum haka za a yi ta mai har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya kiyaye amin وفي حديث عمرو بن شعيب يا زوا cikin hadisin Amr dan Shu'aib marfu'an yumathalu al-Qur'an yawm al-qiyamati rajulan za a suranta al-Qur'ani kamar wani mutum ranar kiyama Qur'ani ya zamanto ya zo da sura da halitta ta mutum wa yutabi ar-rajul qad hamalahu sai a zo da mutumin da ya dauki al-Qur'ani ma'ana ya haddace al-Qur'ani fa khalafa amrahu sai saba ma umarnin Qur'ani bayan Allah ya bashi amma baya aiki da abinda Allah ya ci yayi malami ne makaranci amma baya aiki da wannan son zuciyar shi kawai yake bi fa tabathamu lahu khasman min sai alqur'ani ya bayyana gare shi kamar wani mai rigima da shi kamar wanda za a yi shari'a tare da shi kamar yadda masu shari'a suke bayyana gaba alkali ko wa yaqulu sai ya ce ya rabbi ya Allah hamaltahu iyaya ka ɗora mashi ni ma'ana ka ba shi kyauta ta ni alkur'ani wa bi isa hamilin to Allah waddaran wannan mutumin da ka ba karatun alkur'ani ta'adda hududi iyakoki na da yake tare su da abin da ka ce baya da kyawu yana karantawa amma ko bai aiki da shi wa bayya fara'idi farillaina kuma waɗanda ka ce wajibi ne a aikata shi bai aikatawa ya taugartar da su wa rakiba ma'siyati kuma ya saba mani ya aikata abubuwan da ya karanta su an ce saban kare kar aikata wa aiki wa taraka ta'ati kuma sai ya bar biyayya gare ni wa ma yazaru qur'ani ba zai gushe ba ya qadhifu alaihi yana tajifa wannan makarancin bil hujjaji da hujjoji cewa ga abin da yake ga abin da yake ya tagai hatta yuqal har sai an ce mal qur'ani sha'anaka bihi a ce mai take abin da kaga dama da shi fa yaqulu hu bi sai qur'ani ya kama wannan makarancin da hannun shi fa ma yursiluhu qur'ani ba zai sake shi ba hatta ya kubbahu har sai ya kiba shi tinnari a cikin wuta alaman khairi a bisa huskar shi Allah ya kiyaye wai babin rajul salih kuma sai a zo da mutumin kwarai kana qad amalahu shi ma ya kasance ya dauki alqur'ani wa hafiza amrahu sai shi ya kiyaye umarnin qur'ani wa yatamathalu lahu khasman dunahu shi ma alqur'ani sai ya bayyana yana mai shari'a tare da shi amma qur'ani fa yaqulu sai ce ya rabbi ya allah hammaltahu iyaya ka dora mashi ni muna gane ku mana don makaranta alkur'ani ɗaukar qur'ani yake sai dai saboda wata hikima ta Allah kana ɗauke da qur'ani ba ka jin nauyin shi kamar waya ce ko ba haka ba yawa sai dai ita can ta damu da nauyin amma kai nan ba ka jin nauyin kana ɗauke da ita ko ba haka ba ne yanzu in kana da karti memory cikin waya in ka cika ta dam ya za ka shi waya za ta yi nauyi amma dai ita can karti memory tana can tana kwari ita ke jin nauyin kai ba kashin nauyin ɗaukar ta haka makarancin alkurani kwakwalwar shi ta dauki wani abu mai yawa aya dubu shida ba yanzu ka ga alkur'ani haka ga kai zaka ji ne ko ba kai shi ha ai akwai bambanci da yanzu ba ya rasa kanka in ka haza zaka ji nauyi to amma kuma yana nan cikin kanka dan da shi ma akwai abubuwa da yawa ko ba gaba da rigingimu dukkan ruwa cikin ka da hayaniya iri iri duk suna nan cikin kanka amma kuma duk ba kai da nauyin abu sakwai sakwai kake amma ka ga mutum yana ta gudu amma kuma yana dauke da su to duk wanda ya haddace alqur'ani ana ce mai hamilul qur'ani yana dauke da qur'ani amma kuma zahiri ba za ka ganshi ba ko amma qur'ani ne na cikin waya in ka bara ta ka kwankwace ta ba za ka ga ayoyin ba to haka shi ma mutum da za ka kwankwace mai kai makarancin qur'ani za ka qur'ani sai ga bargo kai ba alqur'ani zai ce Allah ka dora mashi ni fa khairu hamilin wannan mutunan kirki shine mafi alherin wanda ya rike alqur'ani hafiza hududi dokoki na ya kiyaye su wa amila bi fara'idi kuma ya yi aiki da farillaina wa ishtaraba ma'siyati kuma ya nisanci sabuna wattaba ta'ati kuma ya yi biyayya ga da'ata fa ma yazalu qur'ani ba zai fushi ba yaqdhifu lahu bil hujaji shi ba yana jifa shi da hujjoji kagatan hujjoji ne ake jifa shi mara daɗi yanzu kuma ana jifa shi da hujjoji masu daɗi yawa kamar kai ne yanzu ba ka da waya sai wani ya jihe ka da sabon waya ko kwanin waya da waya ciki ta jika ɗari ya ce jife ka da ita ta bugi gaban ka a ce ɗauki ka ce ba ka so ko kuma wani ya jero yan biyar biyar guda goma ya sa abin nan roba ya daure sai ya jefe ka da su ka ce ba ka zo guda goma ha Qur'ani zai ta jifin makaranta al-Qur'ani da hujjoji masu daɗi yawwa hatta yuqala lahu har sai an ce mashi sha naka bihi kai kai abin da kake so da shi wa yaqulu bi yadihi sai al-Qur'ani ya kama shi da hannun shi فما يرسله قرآني بازي سكيشبا حتى يلبسه حلة الاستبرق السياسة نعم شكاية تفافينا الاستبرق تفافق الحريد ولنوع لنا الحريد الحريد كلا كلا أكوي سندس أكوي استبرق أكوي حريد أكوي تبريز دي السنة يشري yana da sunaye da yawa kamar yaji ne ya suna ya tara ko ba ka ba akwai cigumunka ba da yi da akwai cigumunka akwai wani ne akwai wani ne yadi kuma aka suna ya tara amma dukkan sunan su ne yadi wa yaqidu alaihi tajal milki kuma sai ya daura mashi wato rawanin mulki alqur'ani bayan ya sami kaya na girma wando da riga shi ake ce mahulla wando da riga ko kuma zane da mayafi irin nada na larabawa to zan sai ya mai wannan kayan sa'annan kuma ya zo ya nada mai rawaninsa rawanin sarauta saboda ka san dan aljanna sarki ne Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira ana so ka ga mulki da girma to ka kalli na aljanna wa yasqihi sannan kuma alqur'ani shayar da shi bayan an samu kaya an mai rawani sai alqur'ani kuma ya kawo mai ruwa na sha amma ruwan da zai kawo mai kasal khamr kofi ne cike da giya ce ran kai dade ga giya a kurba giya mai kyau wannan mai kyau ce ba giya duniya ba ce Allah ka samu dace ka kara mana imani da kai da alkur'ani da annabi wallahu ta'ala alam Thank you.
da kuma yake ta sa yaro idan yaro matashi wanda ya tashi ba da tarbiyya mai kyau ba idan ya laifi laifin nawa ne
mutum mai biya alheri wai sai aka hana shi da ya kenan bai da laifi tun da an hana shi bai da laifi wanda ya hana shi ke da laifi nan kuma a ya yaron da bai da tarbiyya idan ya laifi ya aika aika wai laifin kan wani kan wani kan shi yake idan waye sun yi bakin iyawarsu sun baka horo sun saka makaranta kuma sun yi ta baka magana baka dauka ba duk laifin da ka yana yana karewa ne kanka ba kansu ba amma in suka yi sakaci suka yi wasa ba su kula da kai ba ka lalace to da lokacin da kai laifi sai an rubuta musu kuma kai ma a rubuta maka ba wai su kadai ba da kai tsawon kai ba Allah ya ba ta hankali ne Allah ya samu dace
yace wani sallar duha sallar duha ana yin ta a kare sha sha biyu na na rana
Tana tambaya wai sallar wadduha ko ha ana yin ta sha biyu rana ba a yin ta gabanin sha biyu ake yi to wanda sha biyu ta yi to rana ta koma tsakiya da rana ta yi tsakiya ba a sallah kuma wanda har ta kare sai ta gobe
yace malam wai daidai ne a samu wani bangare na mutane suna hira alhaji mutum kusa gare su wani- wasu suna suna karatu da kuma yace akwai laifin idan mutum yana magana alhalin kuma wani yana karatu a kusa gare shi sannan yace kuma menene ya kamata idan mutum yana karatu me me mutane kamata su yi
ko ko ya halitta mutane suna zanna haka da wuri ana hira kuma suna karatu bai kamata ba ko da yi shiru a saurari karatun ko kuma masu karatun su bari a yi hira ya zaɓi guda da kuma wane ce a tambayoyin duk
ya ce idan mutum yana wani- mutum yana karatu a mutum yana jin wani yana karatu ya kamata me ya kamata ya yi da kuma wanda ya ji wani yana karatu kamata ya ka saurara ana karatu alkurani Allah ya ce wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun dan karanta alkurani ku saurara kuma ku yi shiru ku bar magana in kuka yi za ku samu rahama Allah To, saboda haka kenan in ka ji wani yana karatu to kamata ya ka kashe kunnuwanka ka saurara dan ka samu rahama Allah sai mu kuna ga guda uku ce ko ko guda
ya ce me allahin mutanen da yake magana alhali kusa gare shi wani yana karatu alkur'ani da daidai abu ɗaya ne ladabi ne daga cikin ladabban karatu alkur'ani in ana karata- karanta shi a yi shiru kuma idan wurin wurin hira ne to kamata yana kai karatu kai kasa yadda ba za a ji karatun ka ba in kuma mutane ka wasu hira in kuma a, za su hana ka karatun saboda hirarsu kasa ko wani yana karatu kuma yana sauraron hira ya raba hankalin shi biyu Ƙur'ani yake karanta yana ta karatun shi yana saurare a ranar shi ta rage sai ga wata hirar ta zo sai ga ya rage Ƙur'ani ci abin da nake so in gaya ma sai ya shiga hirar kuma sai a koma kaga wannan ba Ƙur'ani yake karatu ba wanda ya raba hankalin shi so ake yi inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid lakin kana karanta alqur'ani to idan kunta fi amrin fa kun fi in ka kasance cikin wani al'amari to a ganka dumu dumu cikin shi ba ka raba hankali bi ba in ka raba hankali bi za ka lura da abin da kake karantawa a kira sallah ba za a kira sallah
ya ce malam ya kamata mutum macen aure ta sa turare na almiski sannan ta je zuwa gari
wa ko ya fita mace aure ta shafa turaren almis ko ta hesa shi turare ne mai kamshi mai kamshin shi kuma yana tashi a mace ya halitta ta sa turare amma turaren da kamshin yana tsayawa daidai wurin ta ne ba irin kamshi ne mai watsuwa ba shi ake so ta sa in za ta sa turare wanda kaushin shi yake tashi sai ta bari sai ta shiga cikin gidan da za ta zuwa gidansu je gidan ƙaunarta ko gidan ɗiyarta kuma za ta dare sai ta hesa irin wanda take so ta ji kamshin shi na watsuwa saboda zai tsayawa cikin gida amma ba ta sa turare duk inda ta ruma zana shi bai da kyau hadisi ya zo cewa duk macen da ta sa turare ta zo wurin wucewa wurin maza suka ji kamshi bayyar zaniya mazinaciya ce Allah ya kiyaye kenan ya halitta amma ba turaren da kamshi ke dashi yake sawa a sa mai tsada mai kyau amma wanda kuma kamshin shi ba ya watsuwa amma akwai turaren da mata za su sa kaga sun wuce tun da suka wuce amma sun bar kamshin yana nan kuma tun daga nesa za ka wada jin kamshi tun daga nesa sun taho tun daga nesa sai ka tashin kamshi motar da suka shiga sai ta yi da nan kamshin bai hita ba a gani direban su ba mijin su ba yana tashin kamshi kaga shaidan sai ya raya mai wani abu Allah ya kiyaye
cikin wanda idan mutum zai yi addu'a ya lokacin da zai yi yana yin shimfiɗa da ayoyi biyar na farko na suratul hadid
ya halitta mu idan mutum ya zo ya yi kwana wai ya halitta ya karanto harko ayin harkon suratul hadid ya halitta masu ayoyi waɗanda suke bayanin girma Allah subhanahu wa ta'ala
nan sai addu'o'i ce
amma dai abin da aka fi so shine ka karanta ƙarshen suratul baqara da kuma ayatul kursi karanta kuma قل هو الله قوى أوكو ولا أعوذ برب الفلك قوى أوكو ولا أعوذ برب الناس قوى أوكو كشابة مجتنكا su kul huwa Allahu din da kula wasan sai ka shawo mutum wancan kuma zaka faɗin su kawai a wannan dai hadisi da sauran addu'o'i waɗanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi na'am daga tambayar tashi yana zancen in zai gabatar da addu'a ne
a ta yawa kenan ba magana kwana ba ce idan za a yi addu'a ba ko ya halitta ya karanto farkon suratul hadid wannan ya halitta saboda a farkon suratul hadid ayoyin nan guda biyar ayoyin da suke magana girma Allah da kuma Allah subhanahu wataala yana son daga cikin abubuwan da za kai in za ka roƙon shi ka faɗi girman shi ka yabe shi da kuma yabo ne ga Allah sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim kaga Allah subhanahu wataala ya ce da abin da ke cikin sama da kasa ya tsarkake Allah kuma Allah gogoyi ne mai hikima lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu mulkin sammai da kasai duka na Allah ne Allah ke rayawa Allah ke kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a bisa dukkan komai huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay to yabo ne ga Allah duk lokacin da zaka addu'a ana so ka zaki yaban Allah subhanahu wataala ka yabi ayyukan shi ka yabi siffofin shi da sunayen shi sa'annan kuma ka yi salati ga annabi ka tuba ka yi istighfari addu'a tana buƙatar abubuwa da yawa fa lokacin da zaka roƙon Allah wata buƙatar ka wanda ka ba ta muhimmanci to duk sai ka gabatar da waɗannan abubuwa kayan wannan ma sai ka yi sadaka ba sai ka kare ba ka yi sadaka saboda ta shiga cikin addu'a ka ce Allah sadakar da nayi kada ita albarkacin da dan ita ya Allah ina kama kawa da ita ya Allah biya mana bukata Owa. kuma sadaka ba ta kaɗan ko ka dago ka ga wani mabaraci ka ce mai an shi sai ka yi tawassuli da ita ba sai gungume mai ba gungume mai kai ba ka da kuma kuma abuwa ya zafi kai daidai iya maka ko abinci ka ba almajirai kwano guda da kira su ko ka ce wata mai wana ta ba su sai kai wannan da ita sai an yi abubuwa wajen guda goma sai an jero su sa na ce Allah ka bani to amma mu guda muke kawai Allah ya Allah Allah ka ba mu abubuwa tare da sun wuce malayi Allah ya san gaugawa kake yi shi Allah mai haƙuri ne na'am
wanda ya halitta ya ce ya ba da kudin ya ba banki kudin shi ta juya in ta in ta lunka ta ba shi rabon shi
wai ko ya halitta ya ba banki kuɗin shi ta juya mashi in ta juya ta ba shi riba shi akwai mu'amalar da musulunci ya halatta ka ba banki kuɗi da sharaɗin ku zo ku yarjejeniya kasuwanci ne za a yi. ba a yi a ce ka bada ba wannan ba matsala a zo a yi a yi bayani a gaya ma ga yadda za a yi akwai mubaraba murabaha mubaraba shine wato kasuwanci in baka kudi ka juya kasuwanci za ka yi ka sai gidaje ka sai motoci ka sa hannun jari kamfanin da kaza dai yana kasuwancin da ya da banki sai ta yi yawa don haka ci riba da lokaci lokaci za ka ga sako ko kuma in ka je bincike za ka yaba kudin ka yanzu ga inda suke da sharadin ya zaman ba mu'amala ake ta kudi da ruwa da kudin ka ba. kasuwanci ake wanda Allah ya halatta ba da ka ba da kudin ka kamar da za ka ba wani mutum kudin ka ka ce zo kai dabara shi karfi mai amana wanda za ku zo ku yarjejeniya don an ci riba ga yadda za a yi da riba a raba ta uku ka ɗauki ɗaya ya ɗauki ɗaya a bar ma dukiya ɗaya kaga dukiyar ka tana karuwa ko tunda kai kashi biyu gare ka shi ɗaya ke gare shi dukiya ta ka ci shi kuma dabara ta shi ci sai a baya kashi ɗaya kai ka ɗauki kashi biyu kashi ɗaya ka riƙe kashi ɗaya a bari ciki dukiya ta karu in ka samu mutum mai riƙon amana da gaskiya da za a musulunci ya halatta ne muna ganewa ko Allah ta halatta cikin hadisin kodisai ce ana thalithu sharikai ma lam yakun ahaduhum al-akhara mene na ukun mutanen da suke tarayya wurin kasuwanci mutum biyu zo zangi harakoki wani da kudi wani da karhi wani da dabara to ina tare da su ne na ukun su in dai ɗayan su bai cuci ɗaya ba to ina tare da su in ji Allah to idan fa idza khana adu wal akhar kharajtu min bainihima idan ɗaya ya cuci ɗaya Allah ce to na hita ba da cikin su ba da wani da su ba kenan in an samu rikon amana da gaskiya siya ya kama banki in za ta yi ma kasuwanci irin wanda musulunci ya hana ta to ba da dauki kuɗin ka ka ba da jinki juya ba ma ka juye ma imanin ka kuma a ji amma mu'amalar da ba ita ba ce wadda Allah ba ya so irin wanda turawa suka halatta maka su Allah ya kiyaye na'am
wani ce nan kwanakin baya rike addu'a ya ce Allah ya biya mashi bukata wani kuma ce sunan suka ce da yawa suna fuskantar jaraba suna roƙan addu'a ga yan uwa musulmi wanga shi kuma ce yana bukata Wani ya ce- yake ganewa.
a kwanaki ya yi bara addu'a kan bukatar shi Allah ya biya mishi to sai ka yi walima ko ko ba haka ba inda bukata ta biya ba sai ka yi walima ko ka zo ka tarba mana biyawa tare kai Allah ya saka da alheri a duk wanda suke bara addu'o'i Allah ka san sa Allah ka biya mu kowa bukata wanda ke cikin matsala Allah ka yayi ne Allah ka mana karshen wahala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba mu zaman lafiya da haɗin kai a cikin kasashen mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta a jiya mun yi rashin makwabcin mu makwabcin makaranta wanda muna sal- muna karatu da muna jin karatun sallar shi Allah daga nan nan ko gidan Alhaji Umar Kara Alhaji Umar Gago to ji Allah ya mai cikawa da asuba muna fatan Allah ya mashi gafara Allah ya bi mashi Allah ya bi mashi kurakuran shi Allah ya kyautata makwancin shi Allah ya haskaka mai kabarin shi bawan Allah ne na kwarai wanda yake makarancin alkur'ani shekaru masu yawa fiye da shekara talatin da wani abu makarancin ƙur'ani ko a ce ma shekara arba'in da karatun alkur'ani kuma bai taba kwana da karatun alkur'ani shi ba inda muka karanta din nan kullum da aikin kenan dare da rana musaffa idani duk ana ta karatun alkur'ani to irin haka ake so mutum ya samu irin wannan cikawa duniya ba zaman ta za a yi ba tafiya za a yi abinci Allah ya ji kan shi ya mashi gafara ya gafarta mu duk mamatan musulmi gaba daya iyalin shi kuma Allah ya ba su hakuri Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya samu magada a cikin shi Allah ya sa gaba daya iyalin shi su gaje shi wurin aikin alkhairi yan uwan shi kuma Allah ya ba su hakuri Allah ya ba su juriyar rabuwa da shi domin mai abin nan irin shi kuma akwai wahala wanda za a dagewa kai ta jin ana ta kar ana ta sallah ana ta kokarin ba da sallah aikin Allah akwai wahala duk wanda ya wuce yau duniya to da za a samu mamaye shi duniya haka take kusan mutanen kwaran ne Allah yake ta kwashewa yana ta barin wasu na kwaran kuma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين